الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهترنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله من ساك داوى كراتمنا أصول الفقه نا متن الورقات أيو 25 ko ga watan goma alif dubu biyu da goma sha biyar wadda za mu tashi ne yau a cikin matsalan alhaƙiƙat wal majaz bayan mun karanta nukɗa ta samun kalam shi mai wannan littafi bayan ya yi bayanin أقسام الكلام يزو يتي ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم فشين يويك تيمان ومن وجه آخر أو تفسكا كما تدبان ما نابا ɓangaren su masu usulul fiki ba kenan ba ta ɓangaren masu usulun fiqh ba bayan ya yi magana ta nahau a farko cewa fa kallu ma tarakkabu minhu al-kalamu ismani aw ismun wa fi'lun aw ismun wa harfun aw harfun wa fi'lun wannan babi ne na masu nahau yazo ya shigar da wanda na faɗa kafin wannan na amru da nayi da khabaru da istihbaru da tamannu da arabu da kasamu wannan kuma nasu ne harshen su ne su mutanen malamin usulul fiqh sai ya ce wa min wajhin akhara a wata fuska kuma ta daban dan kasimu shi zance yana rabuwa ne ila haqiqatin wa majazin zuwa ga al-haqiqa wal majaz to kullum zaka je ko malamai haka ana wa'azi ko wani abu haka ji ana cewa wannan ai hakika ne almajaz hakika da majazi to sai a sa ido kwarai da gaske a dubi ko a fahimci wannan matsala da ake cewa alhaqiqatu wal majaz zance na rabuwa zuwa nan zuwa wa'annan kitab ta ce haqiqatu wal majaz fal haqiqatu abinda ake kira haqiqa ما بقي في استعمال في, في استعمال في استعمال على موضوعه معنى ما بقي في الاستعمال على موضوعه abin da ya wanzu wurin aiwatar da shi a bisa yadda yake a hakikanin nasa ne a bisa yadda yake a hakikanin nasa shi ake shine definition na hakika wadda ya wanzu ya tafi cikin aiwatar da shi a yadda yake wato a ma'anarsa ta asali wakila wasu malamin kuma suka ce mastu'mila في ما اصطلح عليه من المخاطبة معنى سا وتفسك شيء الحقيقة ما استعمل أبدا أكا أيوة الدشي في ما اصطلح cikin abinda aka sanya masa na ma'ana fi matsuri'a cikin abin da aka sanya masa na ma'ana wato matsali alaihi min al-mukhatiba na daga jama'ar da take magana da wannan lafazin na hakika din ba za ka gane ba sai an yi misali dole wannan tarihin sa kawai me ake nufi da hakikatu shine muke faɗi abinda aka aiwatar da shi cikin abinda aka sanya masa na ma'ana min mukhatiba daga jama'a wacce take amfani da shi mukhatiba ba mukhatababa kada dauka na na zance ne mukhatiba jama'a allati khatabat ukhra bi hadha an-nafs to wannan shine ake kira hakika abu yadda yake a hakika mutanen wuri suke amfani da shi a hakikanin ma'anansa a kira shi da haka to shi ake kira hakika wal majazu shi kuma majazi ma me aka ce eh na'am ma tujuwiza an mawdu'ihi ko abinda aka tsallake ma'anarsa ta asali shi kuma abinda aka wurin maganan aka tsallake ma'anarsa ta asali ba a faɗe ta ba ita ya ka faɗi wata daban shi ne majazi an gane wannan maganan kuwa in ba bayani muka wuce haka shi kenan ba abin da za ka gane mun karanta babin alaƙiƙat wal majaz to me ka gane a ciki babu ya ce kawai kaza kaza ka kasa gane ma me kai in kuma akwai wanda ya gane sai ya dan mana bayanin abin da ya gane inji an juwa di dama ɗin dogata fannu jidin balaga eh na hau eh kwanan da ya maji mantik aru da kwanan da ya maji wahalan su shi yasa ake gudu su kuma in ka riga kai kokari ka gane su shikenan ka fahimci shari'a kenan duk kalmar da ta zo ka san yadda zaka tankwara ta ka tafi da ita yadda haƙiƙanin ta yi yanzu muka tashi a nan aka shafa fatiha to mun karanta hakikatul majal to me za ka je kai bayani in wani yazo yana so shi mai fahimci hakikatul majal how will you going to uh, elaborate this topic to him ya za ka elaborating masa har ya gane wannan mawdu'i don kar ya kamata in dan tambaye ku ne ga shi dan dai a fassara ka to sai kuma me kenan yake nufi to kullum ashe karatu ba wai fassara bane karatu bayanin shine karatu ku gane wannan in da fassara ma a wuce kawai babu bayani to wala koko eduwar ta kawai wadar lazina humilu taureta ثم لم يحملها كمثل الكبير يحمل أسفارا تو كنت أجيب أسفارا كما يقول سي بياني تو wani sukan ce ma wai babu hakika kan ƙarya ne akwai su wai babu ma wani hakika da majazi duk komai ma hakika ne kawai to in komai hakika ne babu alhaqiqatu wal majaz to fa mutun zai daba akar domin qur'ani dai kam akwai hakika da majazi in ka zo kuma in baka in baka san alhaqiqatu wal majaz ba na usul masu malamin balagan nan zaka rude in ka zo kusa kusa qur'ani zan mana misali bana manta mal ahmad Allah jikansa dan maulana mushattahir ya ce wadda duk ya ce babu hakika da majazi a Kur'ani da ya zo fassara wata aya cikin ikra ya ce to ya zai yi da wannan gurin kalla la'illan yanta lanasfa'an bin nasiya wannan mutumi abu jahali kenan la in lam yantahi idan bai hannu ga wannan abubuwa da yake wa manzon Allah ba to Allah ya ce la nasfa an bin nafiya da sannu za mu yi rike nafiyansa me nafiya goshinsa ko za mu kamo shi ta goshina irin wurin gashin goshin nan nan za a riko fisko kamo shi jefa shi a jahannam la yun bazan na fil hutama ko a wani wuri to la nasu an bin nafiya za mu kamo goshinsa nan ba nan magana take ba fa sai Allah ya ce nasiyatin kadhibatin khati'ah goshi wanda yake kadhibatin mai ƙarya khati'atin malan ka duba fa goshi aka ce fa ka ce matsayeci goshi yana magana ne har yayi ƙarya to me yasa aka ce kadibatin aka zo aka ce kadiatin kuma duka wannan gan ba mutane suke yin wannan ba ainihin mutum to ga wannan majazan ne aka yi wannan magana goshi ba san shi da magana ba bellanta na yi ƙarya sai dai mai goshi yana yin ƙarya kuma zai yi wannan abin da ake cewa kaziba ne alaikum salam to lalle ashe akwai hakika da majazi a Qur'ani in baka san wannan fannin ba sai ka rude ka rudar har yanzu alhaqiqatu wal majaz a yaren larabci misali kamar yadda muke ji wane yana neman mace sai ya zo ya samu wani ya ce wane da Allah wannan lamari fa idan fa baka sa hannayenka a ciki ba fa to wannan abun fa ba zai yi ba sai fa ka sa hannu fa ana faɗin haka ko ba faɗi to hannunsa wannan mai yatsu goma zai je tsoma su ta ina zai sa aina zai sa su ya sani in su ne yatsu dai kam a hakika su ne wanne ne hannu kai su ne nan guda biyu a hakika to amma sai ya zo ya ce wane sai ka sa hannu fa wannan abu fa lamarin nan fa in baka sa hannu ba fa ba zai fayu ba fa to sai ya ce ta ina zan sa a nuna mini sai je da wannan hannayen nasa mai yatsu goma ya ce ta ina ku nuna mini inda zan sa hannayen sai saka kaga mahaukaci kenan mai tambayan wannan tambayan cewa a nuna mai ta ina zai sa hannayen ko wannan majazan ne a majazi ana nufin ikonsa zai sa ya shiga magana gabaki ɗayansa ko kuma wani wannan wani da wani ne suke faɗa ba sa shiri suka ce wani fa sai ka sa baki ba a cikin wannan abu ka sanya baki ka a cikin wannan ba sai zo ya ɗauko bakin sai zo tura shi a ciki ko ya zai wannan shine ma'anar alhaqiqatul majaz a haƙiƙa baki shine wannan mai leɓa biyun nan wanda ake yi aka yi get wa haƙora akwai kuma wani ɓoyayyen abu a cikinsa can ciki shine harshe to gaba ɗaya ya kira baki da shi ɗan adam ke magana to ya yi magana ake nufi ba wai ya yanke bakin ya saka shi a cikin wani abu to wanda bai san wannan ba kaga ba abokin taɗi ba ne alamari to haka yadda ka ji shi a hausan nan haka yake a nan babi na harshen larabci alhaqiqatu wal majaz ko kuma kamar wadda aka fi buga misali da shi an kai mutum asibiti bayi da lafiya yana kunce wani ya dawo ya yi jikin wani kai gaskiya wani fa jiki ya yi tsanani wani ma ya je ya dubo shi ya dawo ya jiki kai wani fa jiki sai dai shiru kawai jiki ya kai inda ya kai ana zullumin hakan kawai sai ga wani ya dawo yana kuka ya yi wani lafiya ina ka ina ka fito wallahi asibiti na fito me faru ya jikin wani wani ka ai jiki ya warke wani jiki ya warke wani ka ai ya warke a me me haka yake nufi yayi ne ya rasu to ya rasu kuma a ce ya warke me kenan sunansa majazi ba hakika ba a hakika warkewa ai mutum ya yi rashin lafiya ya farfado daga rashin lafiya shine warkewa a gaga jama'a da yake suna mu'amala da shi a haka to sai a tafi majazan to wannan dai shine ma'anan alhaqiqatu wal majaz ko kuma a ce wannan abun fa sai gaskiya wane abun nan fa sai ka sai an ba da goro fa lallai sai ka kawo goro wannan abu in ba ka kawo goro ba ina ganin wannan mutumin abubuwan nasa sai an ba shi goro ne ne goro a hakika wani wani dan bishiya ko wanda ake samo shi daga ina can wuraren kurmi da sauransu ko ake noma shi musamman a gona shine goro to amma goro a majazi fa ce dai Allah sure da ɓuri goro ɗin ma ɗin haƙiƙa ɗin gam e maje ɗin ɗin sore ta ɗin ɗin ko to wannan kenan ko kuma ce ka wani nan fa an ba shi hanci wani irin hanci aka ba shi ka kanka ka sani wannan majazi ake magana ba haƙiƙa ba haƙiƙa dai hanci wani abu ne wanda yake a gaban fiska wanda yake da ramuka guda biyu shi ya je miƙa mai ya rike ya tafi da shi ba shi ba ne wannan hakika kenan a majazi hancin nan wani abu aka bashi aka rufe mar baki shi ba ma rufe bakin kan zama ai majazi ne tab wani a rufe mar baki zuwa aka aka matsa bakin haka aka kulle shi aka aka riki aka ki budewa wani abu aka bashi shikenan bakin bai sai buda bai budu bane an gama da shikenan kaga har yanzu an gama da shi da na faɗan ma majazi ne wanda ya san me ake muke fannin nan da muke magana kai ko ai yana nan kuma an ce an gama da shi ba ne ga an gama da shi kila an yi musu da shi ne aka kure shi kawai fa shikenan ka ce ai wani ka an gama da shi ai tasa ta kare shi ka kuma ka je ka same shi yana zaune ba gama da shi ba to alayi halin wanda bai gane wannan mas'alan ba a addini to sai ya tauru dani a wurin sha'ani na musulunci to shi ne ke falhaƙiƙatu imma lughawiyan wa imma shar'iyya wa imma urfiyya ita haƙiƙa ba majazi ba ba haƙiƙa imma dai ta zama ta lugha wa imma shar'iyya ko kuma ta shari'a wa imma urfiyya ko kuma ta urf me urf ai kun san na lugha kan ko lugawiya ta yare shar'iyya kuma ta shari'a to urfiyya urf shine costume da turanci costume al'ada al'ada to me hakika ta lugawiya me ta shari'a me kuma ta urf misali mu dau sallah a lugha da shari'a din nan sallah sallah a lugha menene a lugar larabawa yana ce sallah mene kai ibrahim mene sallah a lugha larabawa a yaren larabawa yana ce as-salatu me ake nufi to wani ya taimaka mai a yaren laraba in ce salatu ne ake nufi sallah Allah ga abin da na faɗa ka maimaita larabci ka sake sallah ka larabci ne as-salatu a harshen larabawa ku gane fa tambayan da nayi eh na aha na mala as-salatu a harshen larabawa lugha me take nufi ai addu'a addu'a shine as-salatu ba ka ji ai salati ha wane ai salati ha salati ai as-salatu ai addu'a jama'a ku zo mu yi salati ba wai ana nufin ma salatin annabi bane a zo ayi addu'a ne to sai dai a ce a kawo salati goma nan kuma to kai kanka ka san me ake nufi salati manzo Allah as-salatu ai addu'a addu'a wannan shine as-salatu da harshen larabci a shari'a kuma a shari'a kuma sallah ita ce wata ibada wadda take da sujada da ruku'i da karatun fatiha da biyawa da sura watakila da yin masa nitsuwa da menene wannan kuma shine ake kira sallah a shari'a an gane menene nake nufi nan to an ce urfa urf kuma al'adar mutane yanzu misali a urf custom in an ce dabba me ake nufi da dabba in na ce dabba kai wannan wannan dabbar kam da za ka me dabba abu mai kafa hudu ko wanda ba dan adam ba mai kafa hudu mai tafiya sun kuya ka ko ba shi ake cewa dabba ba a al'ada na mutane in dai kana cewa dabba wannan wannan wace irin dabba ce wannan to ka san wani dabba ake nufi da ka ji haka dabba ana nufi ko wata akuya ko ko ko dabban gida ko na jeji shi ake nufi da dabba ai ko to amma ba in an dube shi kuma a ta wata fuska kai ma za a iya kiran ka dabba amma kuma ba ba wancan dabban da ake nufi in an zagi mutum a ce ma kai wani irin dabba ne ba shi ba dabba sosai kai ma kai ma dabba ne da nassin qur'ani kuma Allah ce ma min dabbatin fil ardi illa menene ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin dukkan mu gabaki da Allah ya kira mu dabbobi to dabbobi masu gawa hudu ne ake nufi anan Allah ce ba wata dabba a bayar kasa kakaf duniya sama da kasa in ba Allah ne ke ba ta abincinta ba da wurin zamanta da suturar da komai ko menene take to kai wa yake baka abinci tambaya nake hmm? babanka to shi fa wace baka abinci da ku nake ne oh to kai ma kenan dabba ne ka shiga wannan kenan ko amma ba dabba wancan da ka sani bane kowa in dai ba in dai yana tafiya ma kullu ma dubbu alal ardi shine dabba duk abin da yake taka kasa ina ce mai dabba to saboda haka dai a tagaice kaga wannan al'ada in ce dabba a al'adar mutane ana dauka wannan mai kafa hudun nan ne amma ai dabba na daukan kowa da kowa ma kamar yadda wannan aya ta nuna mana sannan ya ce akwai misalin da nake so in mana domin ya fita malamin balaga din suna fitar da wani ma'ana mai balagatul wadiha a babin alhaqiqatul majaz farkon abin da ya kawo yace ya kawo ne baitin waka yake cewa قامت تذللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي قامت تذللني ومن العجائب نفس شمس تذللني من الشمس كلوا عن wannan baitin yace qamat tuzalliluni min ash-shams ta tashi ta tsaya saboda ta min inuwa ta min kariya daga zafin rana waye kenan yace nafsun habbu ilayya bin nafsi wata rai wadda na fi son wannan ran akan raina qamat tuzalliluni ita ta tashi tana min inuwa wa min wa min al ajaibi yana daga abun mamaki yace shamsun tuzalliluni min al shams rana ta zo tana min inuwa daga rana tana kare ni daga zafin rana to wannan in ba sanin ilimin alaƙi ka tsohon majal kai ba ka karanta wannan waƙa za ta ce wannan kamar shirme ake me wannan kuma ta tashi tana min inuwa daga rana rai wadda na fi so daga raina ta tashi tana tare min hasken rana ko zafin rana abun mamaki rana na na tare na tarewa mutum zafin rana to ga in ka san alaƙiƙat wal majaz sai ka sai ka ga abun a fili yake it's obvious cewa ashe wata yarinya ce yake nema mace masoyiyarsa to idan tana ta sallama masa ko ni yana tafiya kiliya to ai ko a rana suke hira in dai abubuwa suna bayarwa yadda ake so suna duk tambayan da ana ba shi amsa duk abubuwan sun sai dai to ai ko zafin ranar ma ba zai ji ta ba kana hangen a rana shi baya jin rana saboda wata rana tana mai inuwa daga wannan ranar an gane bayani shi ne bayanin kenan yake kamar tu zallilu ni ta tashi tsaye tana min inuwa kamar tu zallilu ni wace ce yace nafsu habbu ilayya min nafsi wani rai wata rai wadda ta nafi so akan raina a gurin inda wani zai zo ya ce zai wanke ta da mari kaga zai fi so a ce shi aka mara in dai akwai so na hakika din ko shine nafsun habbu ilayya min nafsi yace qamatu zalilun ita ta tashi take min in wannan wa min al ajaib yana daga mamaki shamsun tudalliruni min shamsi rana yana min inuwa daga rana nan abin da yake nufi wai akwai abin da ake kira at-tashbih a ilimin balaga din at-tashbih kamantawa duk abin da za a kamanta dole a samu almushabbahu wal mushabbahu bihi abin da aka kamanta da abin da aka kamanta shi da shi dole kuma a samu karina da za ta tabbatar da akwai hakika a ciki akwai majazi me hakika da majazi anan shamsun tuzallilu min shamsi rana tana min inuwa daga rana to a cikin nan akwai rana na hakika akwai rana na majazi ranan farkon nan shine na majazi rana na min inuwa daga rana ranar farkon dai an san majaji ne ba na hakika ba mace ce ake nufi wai me yasa aka ce mata rana wai tana da haske ainihi rana kuma yana da haske na hakika to kamancece ne yanta samun hasken da take da shi an ganta tana da haske din nan to ya ka kamanta ta da rana sai aka ma kira ta ranan kawai saboda tsabar haske da ita take da shi kaga wannan fanni ne wanda wani in ya ji kawai zai me ake karanta wasu ana to amma ba zai gane ba sai ya shiga cikin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu an zo a hakikat wal majaz sai ya ya zama mar kayan aiki da zai fahimci inda aka dosa in annabi yayi magana ko in Allah yayi magana la nasfa bin nasiya nasiyatin kazibatin kadiya misalin da nan ko da zuke Allah ya ce za mu kama goshi goshi mai nasiyatin kazibatin goshi mai ƙarya kaɗiya mai kaushe hanya goshi kuma yana taɓa magana ma balle ya ƙarya a ga ka san hakika da majal sai ka gane mai Allah ke nufi to haka nan za mu zo ai za mu karanta balagan za mu ci kaji ana cewa mutum wani ne wai ya fito zai za ta biya ki yana rike da takobi sai wani haɗu da shi sai ce masa ma ya fal samsamu bis samsani yaf'alu wannan ai arun alayka kana abun kunya ne a wurin ka ai ma yaf'alu samsamu bis samsani me takobi kuma zai da takobi wai shi din kansa ma takobi ne to me zai da takobi kuma zai rike takobi yayi me shi kansa ma takobi ne wai yana sifan ai in jarumi ne kenan wannan abun kunya ne a ganka ma da takobi kai ka ma yaf'alu samsamu bis samsani a yi samsam kafir ba wancan da ka sani ba na fara kawo masu naken takobi sai a dogi a samsam eh ga shi wancan ba eh na dan darani ba eh shi ne bis samsam sam shi to kaga ko kuma yace akwai misalin suna da suke kawo a cewa zaki ya tinkare zaki gadan-gadan wai zaki ya tinkare zaki gadan-gadan kai kanka ka san zakin farkon nan dai ba zaki ne hakiki ba ko zaki ne na majazi wani mutum ne kawai mai sifa irin na zaki jazi ya tinkari zakin gaske za a yi gumurzu to wannan dai shi ne ha mu je wal majazu shi majazi imma an yakuna bi ziyada bi ziyadatin imma dai ya zama majazi bi ziyada wanda aka yi wa ƙari aw nuqsan ko kuma majazi da aka yi wa rage wanda ya zo da rage aw naqal ko kuma majazi da aka yi mara naqal aka nakalto aka tirato aka yi citing kenan ko aw isti'ara ko kuma wanda aka aro akwai babi musamman da ake cewa babul isti'ara a balaga za mu zo mu yi shi cikin littattafan da na kirga mana din nan insha Allah isti'ara yanzu a cikin diwanin shi Ibrahim in ba balaga ka sani ba ko in sura da ka zo ai sai ka kasa gane me yake nufi amma in akwai wannan fannin sai ka ga ka yi wa mutane bayanin yadda za su gane abu hakika to yace ya yabu gida nawa shi majazi akwai majazi bi ziyada daya ko akwai bin nuqsan da rage akwai bin nakal da nakaltowa akwai kuma awin isti'ara isti'ara me isti'ara aro majazi da aro to yace al majazu bi ziyada majazi da ƙari me majazi da ƙari sai yace mislu qawlin mislu qawlihi ta'ala shine misalin fadin Allah madaukakin sarki laysa ka mithlihi shay'in wannan aya ka dube ta da kyau tana nan a cikin suratul shure aya ta goma sha ɗaya laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir ko waye zai fassara mana wannan aya bismillah wani ya fassara me ake nufi laisa ka mithlihi shay'un hmm? me murgindira me ake nufi da wannan ayan laisa ka mithli shay'un fassara nake ba baya kama da komai na'am sai waye kuma eh baya misaltuwa da komai to to wanda bai san me ake kira da alhaqiqatul majaz na fannin balaga ba in ya zo nan yadda ka faɗan nan zai faɗa ya wuce kawai me san me ake ciki ba laisa ka mithli shay baya kama da komai wannan ɗaukar in an shiga aka dubi abun by merely looking ta ilimin balaga to za akwai rikici a nan ka dubi me kefin nan ne a nan danjan yake laisa ka mislihi shay'un kefin din nan a nan magana take da babu ita sai a ce ya za a kira abu sai ya zama yaya eh laisa ne wala rubba a duk ake kawai laisa mitluhu shay'an laisa mitluhu shay'an da haka zai zama ina cire kafin laisa mitluhu shay'an to amma sai aka kawo kafin kafin din nan fa in ka dube shi da kyau ba wai yana ko ya zama fa kenan ma ana kamanta Allah ne da wani abu in baka sani ba yau ka sani aka ce laisa kamithlihi shay'un kamithlihi kamithlihi kamar Allah ai daga nan kawai kadi kamantawa ya zo kenan yana da kamansa kenan ai wannan kebul wai ana kiranta wasu suna kiranta aziyada amma wasu suna fada da su a larabci suna cewa maganar Allah ba ziyada ba wani ƙari a cikin maganar Allah ana cewa sila ake cewa sila an sadar da ita ne ko babu ita dai ma'anar zai bayyana ba ƙari ba ne babu ƙari a zancen Allah subhanahu wa ta'ala amma wanda bai sani ba ya dauka kawai an ce laisa kamithli shay baya kama da komai ya dauka haka ne to in an dube shi da kyau to maimakon ka kore wa Allah din tabbatar mar kai inda an dauke shi a kafu tashbih kafu tashbih kai kefu mai kamantawa misali in ce Abubakar kal kamari Kai Abubakar din nan kamar farin wata yake kai kefun nan ta zo da kamanta shi to laisa kamithlihi kamar Allah to ai daga nan kawai kare kugal jiba ke ai akwai wani kamar Allah ne to anan abinda kawai zaka yi anan shi ne in ka zo wurin sai ka ɗau ka ƙaddara shi sila ne kawai don ba na so in shiga sosai matsala ce ta abin da ya shafi akida wannan gudun din ne da ya shafi akida kuma in an zurfafa to za a iya samun akasi wani ya je ya buɗe bai gane ma na aka dosa ba kadi sai mu bi a hankali a hankali amma dai kam wannan gurin ana kiransa ne wai majazi biziyada majazi biziyada kawai mu wuce shi yanzu karamin takadirin misali da zan mana mace tana kana ka auri mace ita kadai kana zaune da ita idan ka karo wata kan kishiyar waye wadda ka tarar ko to suna zaune su biyu idan ka karo wata fa kishiyar waye ta biyu wannan ta farkon ka'ida ma tana da kishiya ko waccar wai sunanta amarya to daga ran da ka ƙara aure fa waccar din ita ta dawo ba amarya ba an mata kishiya ita wannan kan dama a riga mata ko da yake ba na so in buɗa kuma ku suba Allah subhanahu wataala kana so kai mai kishiya ne anan in ka kawo laisa kamithlihi din da ka ce laisa misluhu shay'an to dama dama ka kana sa kefun nan ba to hodi ala ido amma ku bari sai mun je abin nan zan ƙara faɗa da hukuku abu sosai tunda akwai nazminsa da zamu karanta waƙen wannan littafin ko in mun zo zamu faɗa da aure insha Allah kafin nan kuma kun fara zama advance an fara abin nan to sai wal majaz bin nuksan majazi da rigi kaga wannan kefu da aka sa din nan sai zama kaman ƙari ne ko babu shi ma'ana ma'anan zai fito to nan kuma rigi ne aka yi majazi na rigi bari ka ji mislu qawlihi ta'ala misali fadin Allah was'alil qaryata a suratul yusuf aya ta 82 ko aka ce was'alil qaryata da Allah ka duba min ayan nan in babu majazi to ya za a yi da wannan gurin a Qur'ani tambayi wannan gari gari kam yana da hankali ne balle za a yi magana da shi har a tambaye shi yan tambaye shi me zai gaya me zai faɗa tambaya nake wai in an tambayi gari me zai gaya ma in ka tambaye shi magana gari yake yi gari fa yake wasu alin kare ka tambaye garin nan wanda ya zo sai ya zo kusa da kumon nan sai tsaya kumo da Allah an ce tambaye ka kaza kaza kaza kaza me ya kamata a yi wa wanda ya zo yake yin wannan eh dauri dauri imma imma ciwon aljanu ya same shi imma ko kati ko wani abu makamancin wannan yayin tajin wanda ya zo ya samu gari ne kai yake tambayan sa yake magana da shi kaga ai hauka ya nuna to amma Allah ne kuma yake a tambayi gari kaga majazi ne nan ba garin ake nufi ba mutanen garin majazi ne na nukusari an rage wani abu ne ma'anarsa wasu al'ahala ƙaryatin an gani wasu al'ahalar ƙaryatin ka tambayi mutanen garin nan to sai aka rage ahalu din aka bar ƙaryan kawai wasu alil ƙarya tambayi garin nan a yi mutanen garin kenan daga wannan majaz bin nukusan kenan irin su suna nan a Qur'ani ba mu san iyaka ba sai kuma menene a gurguje nake za mu zo mu fayyace su in mun zo ibriti ko kuma mun zo sullamun nusuli duk za mu fayyace su sosai insha Allah sai majazi na nakali na tiratowa shine kamar mai kalzaiɗi kamar tsuguno tsuguno bayan gari kenan ko fi ma ya kurutu min al-insani cikin abin da yake fita daga mutum tsuguno ga'i me yasa aka kira shi ga'i me yasa majazi ne amma na kaliyi saboda me ainihin al-ga'idu a harshen larabci abin da yake nufi wuri da yake da very quiet wuri mai nutsuwa wanda ba mutane a kusa da wurin shine al-ga'id to da aka zo wadda duk zai yi wannan annabi ya ce masa wadda zai yi tsuguro duka annabi ya ce mara ya nemi irin wancan gurin alghai ya biya bukatar sa wurin wurin da ba mutane ke quiet shiru to da aka tashi sai aka sawa abin da za a yi a wurin ma sunan wurin aka nakalto sunan wurin aka laƙabawa abin da za a yi a wurin shine majazi na ƙalili nakaltowa aka yi daga sunan gurin da ake aka nemi shari'a ta nemi a yi abun a gurin ila wani kuma bai san daga haka aka samu ainihin sunan ga'id din ba ko to wannan kenan shine ake kira majazi na kali akwai irin su da yawa wanda aka nakalto sunan daga kaza to ainihin kaza din nan shine akwai shi ko da a Hausa sai mun je gaban zan mana misalai in Allah ya ko a ibriti ko abin nan zan nakalto mana misalansa a ko da a hausa ka ga abu daga ainihin sunan kaza ne misali zan mana ai akwai abubuwan da ake sawa suna da yanayin abu takalmi daga me daga me aka nakalta suna ai daga takalmi ne ka taka ka ji lumui lumui ko sai ka ce takalmi takalmi sai ya zama takalmi in kace zaka bi diddigin kalmar ya aka samu ta matashin kai filo ko to ai ka sa shi kayan da zai tashi haka da zai kwanta saitin gangan jikin ka ba daga nan aka samu ainihin sunan aiko to akwai irin waɗannan majazi na kali wuce duk dai ina so ku rinrike abun yadda in mun je gaba in mun ƙara wani abu a kai to za sai ya ƙaru akan wannan in ba haka ba da da sai mu faɗaɗa ɗin tun yanzu kar ya zama a faɗaɗa ya zama kuma to sai kuma wal majazi bil isti'ara na ƙarshe kenan majazi na isti'ara na ce muku isti'aran yana da babi ko a balaga mai zaman kansa majazi na isti'ara na aro shine ka kauli ta'ala kamar fadin Allah madaukakin sarki jidaran yuridu an yanqadda na suratul kafir ko can cikin suratul kafi aya ta 77 Allah ya ce fa wajada jidaran yuridu an yanqadha fa aqamahu annabi Musa da Khidir alayhi salam ko alayhi salam suna tafiya fa wajada jidaran sai suka samu garu ko ko kango ko anan mu mun fi sanin sa da katanga Allah ya ce yuridu an yanqadha ka dubi wannan maganar da Allah ya yi fa wai katangan yuridu an yankabba yana nufin zai faɗi katanga ba ƙabahu sai kawai suka tsaida shi to kai a yarenka kai kana ganin ba komai bane a ce katanga ta ta nufo za ta faɗi sai ya tsaida ka to amma a harshen larabci abu in dai ba mai hankali bane mai rai ba a danganta masa nufi a ce yana nufin zai yi kaza katanga ga mutum ne da zai nufi ai abu mai rai mai hankali shi ne yake yin nufi ka yanzu ka nufin za ka tashi da ya ka tashi in ka yi nufin za ka zauna ya ka zauna in ka yi nufin za ka yi magana sai ka yi magana to katanga tana da rai ne ko tana da hankali da za ta yi nufi yuridu aka ce ba daga irada kaga ko shakka babu wannan ana kiransa al-majaz na isti'ara majazi ne isti- na isti'ara menene isti'ara to shi kuma sai mun shiga babinsa shi ma za mu karanta babinsa za ku ji me ake nufi da isti'ara al-isti'ara wai me me yake nufi kenan ashe wai katangan idan ka dube shi yadda yayi in ji malamai kai ka ce kawai ya nufo ne kamar yadda mutum zai nufin yin abu ya kunno kai ba makawa sai yayi abun nan to haka katangan nan ta nufo ba ta fadi kamar dai kawai dan adam ne ya nufi abu ba dawowa kawai ta yi nufi kawai sai ta zube domin sau da tari za ka katanga kamar za ta fadi din amma ba za ta fadi yanzu ba kila ya ta kai shekara guda haka ba ta fadi ba ko ba ka taba gani irin wannan katangar ba da gol ba gol da to ba mota da watanni a hakan ba abin da ya same ta amma wannan abin da ya sa aka kai mubalaga wurin fadin hakan wai yadda ka san kawai baraka da aka same ta ba ta ta san ba kawai za ta fadi katangar shi yasa sai aka yi isti'ara aka ari kamar dai dan adam ne ya nufi zai yi abu maza maza sai ya tsela ta mu bar shi a haka za mu zo mu da hankali dama haka karatu yake kuma wallahi kamar yadda na faɗa farko abin da ya sa kenan ma da yawanci masu karatu suke tsoron wannan fannonin saboda wahalan zuwa zuwa ita karatu karafa kamar ma me ba ake karanta sai karanta kuma in babu shi ba za ka samu goninta cikin magana cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah a gane in baka san wayannan abubuwan ba don haka dai sai da hankali za mu zo mu daɗa bin su a daɗa faɗaɗawa yadda za ku fahimce su da kyau da kyau insha Allah Allah ya taimake mu ina ganin kamar lokacin mu yayi ko Yau saurari biyar ko? yawwa to in akwai wanda bai yake da tambaya a ciki na san dole ma za a samu to yayi mun taɓa yin karatu wadda mai ya dan muku surbu ya irin wannan hmm? tambaya nake hmm? ko kowa ya gane da zai yi tambaya ne kowa ya gane isti'ara din fa ta rabu gida gida akwai isti'ara makaniya akwai isti'ara tasri'iyya akwai isti'ara daban-daban ne sai mun zo balaga mun zo karanta balaga za ku za ku ji yaya abin yake ta rabu gida gida gida gida isti'ara to ne a duba a duba in akwai tambaya sai a yi kaga mai usulul fiqh ne kurdo matsalan balaga yana gwada ma dole ne sai ka san wannan kafin ka fahimci shari'ar musulunci ma tu juwiza wadda ya tsallake ma'anansa da aka sani ta asali ka gane shine majazi ai hakika ne ko majazi ko wato juni za a maudu'i shine wadda abinda wato ya tsallake aka tsallake wato ma'anarsa ta asali shine ai na muku misali ne shamsun tuzallilu min shamsin kanka ka san wannan shamsun na farkon ai ba shine na biyun ba shamsul haqiqi da shamsu me a shamsu hakiki wani sauraro ne ƙato mai haske mai ƙuna ko amma shamsu na majazi kuma wata mace ake yi yanzu akwai wata kafida ai in ka dube ta malam zaka zaka bayani ne hakika da majazi gaba ɗayar da ainu ainu ainu ta kare amma kowane ainu wajen kusan talatin amma kowane ainu da abin da yake nufi da ainu kawai wani kawai ido kawai ya kai rana ainu ne ido ainu ne tafki ainu ne ko haka ne za ka ta gani ma'anoninsa da yawa wajen talatin masduliha irin ma'anan da an ka sanya masa shine masduliha masduliha cikin abinda aka sanya masa na ma'ana da istilahi kenan na fa- wannan fannin masu fannin ma'anan abun a wurin su na na baya ko wani iri kaga ai na yi mana bayanin arabu ya kai kusan ma'ana ko goma ko sama da goma wanne da mai fas- mai wasali akan ra'u bi bi bi fathi ra'i wa fathi al-aini aradun ko kuma ardun ko ainihin wanda muke nufi a karatun namu kake so kaji don shi kuma shine at-talabu bir rizqi nake muku at-talabu bir rizqi nema a cikin tausasawa Allah wani ala tanzilu indana wani baraka Allah baraka sauka gidan mu ban kazo kumo kaga kowa ya ji haka ya san roƙo fa ke amma a cikin tausasawa amma ina ce kai ni komin littafin nan ni komin littafin nan yanzu na na na sa ladabi a ciki babu amma in kace argu Allah wani dan taimaka min da irin nan mana kai kanka ka san ai argu ne dan taimaka min wato yawan bayanin da na muku shi ya rudar da kai har ka manta ma da ainihin wanda muke nufin ko to kuma ai luga ce zai ma amfani sosai in ka san wannan ma'anonin da muka faffada ko akwai aradu akwai ardu akwai irdu akwai urbu ko haka muka faɗa yi ibrahim ko an manta me urdu nake urdu in an ɗaure aini janibu ko ko wasu gefen abu ko tsakiyansa ana ce mar urdu urdu ko irgu kuma ba in an yi mar kisira da ɗaure ra mutunci arabu fa arabu hudami duniya ko tabtaguna arabal hayat hayat duniya na qur'ani can dan wani abun duniya haka dan abun duniya haka amfanin duniya kadan haka hudamu duniya ko arbu yana daukan fareti fareti mun faɗa ai in ba kuma ta ba sannan arbu yana daukan me faɗi sari ila makfirati min rabbikum wa jannatin arduha kaga faɗinta faɗi to dai dai wannan kafkari mun riga mun yi bayani mu je sai kuma wa na'am majazi ba ka na muka yi karatu ka yi lafi kenan arama majazi shine ma tu juwiza an mawdu'i wato abinda aka tsallake ma'anarsa ta asali kamar yadda misali in an ce igiya in nace igiya da Allah kai me zaka me hankalin ka zai kama in nace igiya farko abin da zai zo a ranka menene igiya wannan na ɗaure ko ko na guga ko na ɗaure dabba ko dai igiya ko wace iri igiya ko ko ba gaba ne sai muka ji wani dan uwanka polis ne sai ka ji an ce ai wani wani ya ƙara mar igiya ai ya samu ƙarin igiya kaga wancan kan da igiyar hakika ne ko lamya ko wani abu da ta igiya to sai ka je wani wani an ƙara mai igiya ya samu ƙarin igiya shi ma wace irin igiya ne na lamya na guga wanne ne to matsayi ne kaga majanti kenan ai an tsallake ma'anansa na asali shine ma su juwiza an mawdu'i an tsallake ma'anansa da ka sani na asali wannan ba shi bane ake nufi kwata kwata majazi kam ana da jera wani an yi mai ƙarin igiya ka je ka ganci tare da yana rarrata da wasu igiyoyi ba tare da shi wanda suka sani da su san ya ake a gane igiyoyin wani a igiyarsa kaza ne igiyarsa biyu a igiyarsa uku ha bai da ko igiya daya kurtu ke
ko to gashi nan ma maulan mushe yana mana misali yace gashi a wurin makanikai kana so ka gane hakika da majalisi ka wani zai ce wa kai yaron sa zai yi kai da komai su fara sha biyu su fara sha biyu ko ba ga maulan mushe yake misali hakika da majalisi ba yaron makanikin ya tashi sai ya je ya dauko dan sifana kwaya daya sai zai bashi kaga wannan majazi kenan sufana sha biyu majazi kenan amma wanda shi hakika ya sani ainihin ma'anan kalma kenan ko wanda bata tsallake hakikalin ma'anar ta mata ta jawwa mata jawazat alma'ana halakiki in an ce mai kai wani kawai ya zo wucewarsa ne kai makanike iran kai da kome je ka cikin wancan kurtu kada kome sufana sufana sha biyu abin da zai iya je sai ya kirga sufanu guda goma sha biyu sai ya kawo jibgawa makaniki ya ce ba da hankali ku kuwa kai ka san me kake zuwa ita ya za ka ce ban san me kake kai fa kace ne dauko wa sufana sha biyu ga sunan ka kirga mana ba su ci gaba ne daga hakika kenan hakika sufana sha biyu su ne wa'annan din amma a majazi kwaya ɗaya ne ake nufi haka nan kuma sai ya ce goro masu ana ce kwarya goro kwarya goma ko kwarya ɗari kwarya ɗaya to wani in yaji goro kwarya ɗaya ya ɗauka kwarya irin wanda ka sani nan ne za a je a kika ta da goro a kawo shi ne kwarya ɗaya amma goro ɗari kwaya ɗari shi ne kwarya ɗaya kwarya goma shi ne kwaya dubu kaga hakika da majazi kenan ma'anar da ba ta asali bane wannan ƙwarya da ake magana don ƙwaryan hakika ita ce ƙwarya wannan talaka ta majazi kuma wani abu ne kawai a kirga ƙwaya talatin ne ƙwarya kawai to wannan bai bai san wannan ba kaga ba bai kai kuma wannan yan uwa shine ya wahal da yan izala rashin sanin alhaqiqa wal majaz da isti'ara din nan wallahi shi ya wahal da yan izala a cikin nau'o'insa guda uku da muka karanta muka ce akwai me lugawiyya akwai me shar'iyya akwai urfiyya to urfiyya din nan anan fa babin asqam na jauhara yake siratika tamil asqam din da yake jahilai ne su kawai asqam na luga kawai suka sani na ciwo ko shi da ɗaya suka fari ba sa a urfi akwai akam na na alfu tabbilin na af'alu ba ba san wannan ba shi za wani na'ibi suwai ina da littafin sa da yayi akan kalmar akam din da littafin guda yayi wayan zara ko ba zai fiti jami'a ba ma yake da yake mai ilimi ne wanke su wankin babban gurgu yace ga abin da ake nuyi wanda duk yace wannan zai fassara shi ba yadda su masu suka abin ba to na ɗaya jahilci kuma akwai nau'i na son zuciya ta tare da shi rashin sanin wannan abubuwan yake wahal da su yan izalan suke cewa wai askam wai ana zagin annabi ne wai wai mai yawan ciwo askam sakim mai ciwo askam mai yawan ciwo mustaqim madaidaici askan mafi daidaita to mafi daidaita ake nuni wai suka ɗauko suka matsala da wannan banda banda abin nan jahilci to ina ganin zuka ita din ya cika sai mu dakatar a nan sai in mun da da ba don wani larura ba za mu haƙura za mu zo da hankali za ku gane abin nan filla filla amma inda ba don wata matsala ba da za mu ɗauko wani daga cikin littattafan balaga mu zo mu fitar da babin isti'aran nan mu karanta shi zallansa saboda ku gane shi illa filla da misalin da suke kawowa ta yadda duk inda ka shiga ana maganar isti'ara da hakika da majazi ba za ka zama ba ko ba to amma matsalan sai tunda za mu yi babin littattafan balagan na gaya muku yadda za ku nemo kamar jawharul maknun ko da miyat ma'ani da kuma irin su balagatul wadaha to za mu zo zai zo da kansa ba sai mun yi wannan bai Allah ya mu tafi karatu kawai ba matsala سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اليوم كما